أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من وانا لتافين أجرمية زام تاشي باب الاستثناء babi da zai magana akan istisna'i shi abin da ake nufi da istisna'i shine togewa a kawo maka abu sai a ce amma fa banda kaza sai dai banda kaza fasajadu sai a ce illa iblisa duk sun yi sujira iblis ne bai yi ba to wannan shine istisna'i wanda a Hausa ake cewa wai togewa ka kawo amma sai ka ce a a banda wa nafa to wannan shine tamyiz shi ma yana da muhimmin shine istisna'i kai afwan shine istisna'i shi ma akwai ayoyi da yawa da suka zo da maganar istisna'i sai ka ji Allah ce qumil laila ya rasulullahi qumil laila kayi qiyamul laili a dare sai ce illa qalilan sai ka dan zaka rage to kaga illa qalilan to kaga qalilan dinnan shi istisna'i ne ba na ba ana nufin aka ce qumil laila aka shiru to kaga daren gaba ɗaya zai raya kenan har gari ya aka ce a illa kalila a za ka rage kaɗan sai kaɗan za ka rage to irin wannan su ne istisna'i su ma akwai su dewa a ƙur'ani wa hurufin istisna'i harufan da ake istisna'i da su ake togewa da su samaniyatan harufa ne guda takwas wa hiya illa a akwai illa a ciki illa tana daga cikin harufan da ake istisna'i da su a toge da su ay istisna'i yawa harufan da ake istisna'i da su wa huwa illa ana istisna'i da illa kaga illa kamar hausa ne ma sai mu ce sai dai wa gairu da gairu shi ma kamar ka ce banda wasiwa da siwa wasuwa da suwa wasawa'u da sawa'u wa kala da kala wa ada da ada wa hasha da hasha dukkan ma'anarsu kamar ka ce sai dai ne eh sai dai kuma ka'idoji na larabci suka yi zurfi kuma anan mutum zai gane kowace kalma ina ya fi kamata ya sata to waɗannan su ne harufan da ake istisna'i da su ake togi magana da su eh za ka yi cewa kamal ƙaunu sai ka ce illa zaidan shi kaga illa ɗin kenan amma duk da zai ba da misali a gaba sai mu je mu riski misalan a gaba falmustasna falmustasna bi illa abinda aka yi istisna'insa aka toge shi da illa yansibu yunsabu ana yi masa nasba ne iza kanal kalamu tamman idan magana ta kasance cikakkiya ne mujiban kuma wata ta kasance mujiba abinda ake nufi da mujiba kar a samu korewa ta gabace ta shine mujiba magana ce cikakkiya kuma mujiba wacce take mujiba abinda ake nufi da mujiban kar a samu korewa in aka samu korewa kaga can shi Qur'ani yace wa ma Muhammadu wa ma Muhammadu kaga an samu nafayi korewa sai a ce illa rasulun kaga nan ba zai fataha ba ko saboda haka magana ta zamto cikakkiya kuma sannan ta zamto mujaba kar a samu nafayi ya gabace ta nahu kamar kace qamal qaumu sai kace illa zaidan qamal qaumu mutane sun mike illa zaidan sai zaidu ne bai mike ba wa karajan nasu mutane sun fita illa amran sai dai amru ne bai fita ba wa in kana kalamu manfiyan tamma idan magana ta kasance korariya ce manfiyan wacce an kore ta ne taman kuma cikakkiya jaza fihil badalu jaza fihil badalu to ya halatta ayi badali a ciki jaza fihil badalu ya halatta ayi badali a ciki wan nasbu ya halatta kuma ayi nasba alal istisna'i bisa cewa an yi istisna'i kamar yadda in ba da misali cewa magana ta zamto tamiya ta cika kuma magana ta zamto mujaba ce to kaga magana ta zamto akwai manfi a ciki akwai koda kaga aka cewa ma Muhammadu sai aka ce illa rasulun to kaga rasulun din anan zai iya daukan fuska biyu za iya cewa illa rasulan sai zama an yi istisna'i ko a ce illa rasulun sai zama an yi badali ina fatar dai mutane mun gane karatunmu na baya na badali eh to shine shine to to in ya zama a haka ne to anan kuma sai ya zama ya halatta fuska biyu eh shine jazafi jazafihi badalu badali ya halatta ma'ana abin da wasalin na baya yayi to shi ma wannan abin da aka yi istisna'in nasa yi wannan nasbu kuma za a iya yin nasba ala a a ala istisna'i nawo kamar ka ce ma qamal qaumu ba wanda ya miki a cikin mutane kaga an samu nafayi ta gabace ta ko a kula da kyau in an ce mujabi tammi shine maganar da ba nafayi bai fara ba ba fara da korewa ba kuma kaga nan an fara da korewa ma qamal qaumu a mutane babu wanda ya miki sai ka ce illa zaidan zaka kuma ka iya cewa wa illa zaidun to anan in dai ta kalma ta fara da nafayi to kana da fuska biyu ko kai rufu'a a maddin cewa badali ne ma qamal qaumu sai ka ce illa zaidun zaidun din sai zama badali ne na qaumu ko ka ce illa zaidan sai zama ka masa nasaba ne a bisa istisna'i wa in kana kalamu naqisan to kaji wata sabuwar magana can sai an ce ya zama tammi mujabi ko kuma ya zama to tami manfi idan magana ta kasance na kisan tauyayya ce magana ba ta cika ba kala ala hasabil awamili to za ka yi mata wasali ala hasabil awamili a bisa gwargwadon ma'aikata in me sa nasaba ne kai masa nasaba in me sa fataha ne kai masa masala da zai ba da misali eh shine wa in kana kalamu na kisan in magana ta kasance na kisa ce ba ta cika ba to ala hasabil awamili za a yi masa li'irabinsa ne a bisa ma'aikatan abin da ya zo sai ka game yake yi kamar ka ce maƙama ba wanda ya mike sai ka ce illa zaidun sai zaidu kaga anan tun da magana ce na kisa kaga anan da ka cire ma da ka cire illa da ka cire illa kawai abin da zai kama zai zama maƙama zaidun zaidu bai mike ba kaga zaidun nan sai ya zama shine fa'ili kenan in kuma ka cire in ka cire illa zaka cewa ma qama zaidun kaga magana ta cika da ka cire illa sai zama qama zaidun ko kuma ma qama zaidun in ka cire illa sai zama qama zaidun in kuma ka dawo da ma sai zama ma qama zaidun saboda haka ala hasabil awamili kaga anan zaidu anan fa'ili ne a nan zai da fa'ili ne kaga dole a wannan tsarin sai a masa rufu'a sai ka ce da rabutu wa ma da rabutu illa zaidan wa ma da rabutu ban yi duka ba illa zaidan sai duk zai kawai na daka to kaga ita ma anan kamar da rabutu zaidan ne na daki zaidu tunda kaga jimlar ba ta cika ba aka sa istisna'i to daidai take da darabtu zaidan kaga anan dole ka masa fataha saboda mi darabtu zaidan ne in kuma ka dawo da mama sai a dawo ma darabtu zaidan ban dake zaidu ba kaga shikenan jumla ta cika haka saboda haka anan dole ka mata nasba ba ta buwacciyar ka'idar ba kuma koda ka mata nasba in ka zo li irabi ba wai ka mata nasaba bane da illa a bisa istisna'i a'a ka mata nasba ce a matsayin ta ta maf'ulun bihi mansubun wa ma marartu illa bi zaidin ban ban ban wuce da kowa ba ban shude ban hadda kowa ba sai zaidu kaga shi ma anan in ka cire illa kawai jimlar marartu bi zaidin ne kawai na hadda zaidu kaga anan sai ka masa kisra wannan illa din ba ta yi aiki ba ina fatar an fahimci wannan karatun kamar karatun yana dan tsauri amma dai insha Allah an ba hankali zaka wa ma marartu illa bi zaidin ban hadda kowa ba sai zaidu kaga anan jumlar kawai da ta kuma marartu bi zaidin na hadda zaidu to kaga ya gama maka da mustasna da illa wal mustasna bi gairi su kuma wanda ake musu da mustasna da gairi a ce banda kaza wasiwa da siwa wasuwa da kuma suwa wasawa'i da sawa'a majaruran dukkaninsu su in aka zo istisna'i to su jarra ake yi la gairu kuma babu wasunsu su dukkan aka yi istisna'i da su to abin da aka toge din jarra ake masa kuma kusan duk ma'anar su ɗaya ne duka kusan korewa ne sai dai kaza sai dai kaza sai dai in aka je gaba kuma mutum ya shiga cikin wasu ilmomi musamman mutum ya shiga irin su ilimin balaga to za su gaya maka ina ya fi kamata ka sa illa ina ya fi kamata ka sa gairu ina ya fi kamata ka sa siwa da makamantansu wal mustasna bi kala kaga wannan ya kawo maka su da gairu da siwa da suwa da sawa'u kaga su hudu yace to dukkaninsu in kai istisna'i in ka kore da su to shi kuma sai kai kisra da ka kore da su to kawai kisra za ka yi shi kenan sai kai kisra kamar ga ɗan misalansu kaɗan ka ce ƙamal ƙaumu mutane sun tashi sai ka ce gaira zaidin sai dai zaidu kaga gaira zaidin da makamantansu ko ka ce wa ma zara ni a hadin sai ka ce gairu zaidin da makamantan irin wannan sannan kuma sai wasu adatul isna wal mustasna bi kala wanda ka musu istisna'i ka toge magana da cewa kala da kuma ada da ada wa hasha da hasha ya juzu nasbuhu wa jarruhu to su kuma in kai musu istisna'i ya halatta a yi masu nasba ko a yi masa jarra shi kuma wannan hanya fuska biyu ce ta halatta ko nasba ko jarra ko nasba ko jarra kamar yaya zai baka misali nahu kamar ka ce kamal qaumu mutane sun tashi zaka iya cewa kala zaidan sai zaidu ne bai tashi ba ko kuma zaka cewa kala zaidin zaidu ne bai tashi ba abin da ya sa waɗannan suka zama suna da fuskoki guda biyu shine ita wannan kala za ta iya zama harafi sannan kuma za ta iya zama fi'ili za ta iya zama harafi za ta iya zama kuma fi'ili shi yasa ya zamto ta samu fuskoki guda biyu su waɗannan gaba ɗayansu suna da fuska biyu wani lokacin waɗannan harufan da aka kama ka harufa ne wani lokacin kuma fi'ilai ne to idan kai istisna'i da su ka ɗauke su a matsayin fi'ilai ne to sai su yi nasaba nasaba za su yi saboda fi'ili in an samu fi'ili to sai a samu maf'uli kuma wanda aka masa aiki to saboda haka sai su yi nasaba in kuma ka ɗauke su a matsayin su ɗin harufa ne ba fi'ilai ba to sai a yi sai a yi kisra a bisa cewa su ɗin harufa ne wanda suke sa kalma ta jarra ina fatar an fahimta harufa ne wanda suke da fuskoki guda biyu saboda haka da kayi istisna'i da su sai ka ga wata fuska ka ɗauka kamar da ka ce ƙamal ƙaumu mutane sun miƙe sai ka ce kala zaidan zaidu ne bai miƙe ba to kaga anan kala zaidin ka ɗauki kala ɗin a matsayin fi'ili ce aiki ne zaidan ɗin kuma sai ya zamto kamar maf'uli ne in ka ce kuma zaidin kala zaidin to ka ɗauki kala ɗinan a matsayin harafi ce wadda take yin jarra wa ma ada amaran e wa'ada amra zaka iya cewa to kuma qamal qaumu mutane sun mike sai ka ce ada amran a matsayin ta ada din fi'ili ce ko kuma ka ce ada amrin a matsayin ada din harafi ce zaka iya cewa qamal qaumu sai ka ce wahasha bakran sai bakaru ne bai tashi ba wahasha bakran in ka dauki hasha a matsayin fi'ili kenan sai ka ce bakara in ka dauke ta a matsayin ismi sai a ce mata bakrin kuma eh wallahu ta'ala a'lamu shine